إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha takwas da watan rabi'ul akhir shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da ashirin da uku ga watan sha ɗaya shekara ta 2021 miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka وقاية الإنسان من الجن والشيطان واللفر ببما لمي الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى yan uwa aje idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen babin kaifa tutradul jinni min albayt waɗanne hanyoyi ake bi domin korar shaidanin aljanu masu cutarwa daga cikin gida wanda mun ji hanyoyi guda biyu da malam ya kawo mana yanzu kai tsaye za mu tashi aljinnu أقل قدرا وأدنى كرامة من الإنسان ما لن يتي الجنو سنا دكارن تمتعي دكارن تنجرما أكان دان أدم معنى دان أدم تفسكر متعي دا جرما دا كرامة أوجن الله مدوك كنسركي ينا سما دا الجنو تكسان ونن زنتيني da malamai sun tattauna a kansa wasu malaman ma sukan hada da mala'iku da aljanu da ɗan adam wasu kuma su kawo mala'iku kawai da ɗan adam galibi shine muƙaranar da aka fi tsakanin mala'iku da ɗan adam a ce wanne ne ya fi amma dai duk abu ne da malamai suka tattauna suka yi saɓani a kansa to amma daman batun ɗan adam da aljani galibi mafiya yawancin malamai abinda suka fi tafiya a kai shine aljani yana ƙasa da ɗan adam matsayin ɗan adam ya fi na aljani tare da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa da shi dan adam ɗin da aljani babban abin da za a kalla ba jinsin ba ba wai wannan aljani ba ne wannan mutum ne a'a abin da za a kalla shi ne gwargwadon musuluncin mutum da imaninsa idan ɗan adam musulmi ne imaninsa cikakke ne yana ƙoƙarin bin allah maɗaukakin sarki sau da kafa to ya fi aljani aljanin ko da yake musulmi ne mai cikakken imani da bin allah maɗaukakin sarki ya fi musulmin da baya bin allah maɗaukakin sarki wasu haka malaman suka fassala abubuwan suka dan ware abubuwan ba a dunkula kawai a ce mutum ya fi aljani ba tunda a cikin mutane akwai mutanen banza akwai wanda babu ruwansa da Allah madaukakin sarki akwai wanda sun yi hannun riga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan kuma sai aka samu aljani a gefe ɗaya yana bin Allah madaukakin sarki yana kokarin kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki baya zalunci baya cuta yana sallah yana azumi yana zakatu kaga wannan ayyafi wancan ina fata an fahimta to amma yanzu idan aka ce ga musulmi mutumin kirki ga aljani mutumin kirki to shine anan kuma sai a yi mukarana sai a ce wannan dan adam din saboda karramawa da fifitawa da Allah madaukakin sarki yayi masa to yafi wannan aljanna ina fata an fahimta yan uwa to shine dai abubuwan da malamai suka dan ambata zamu ji abin da malam ya faɗa insha Allah ta'ala malam yace qala shaykh abubakar al-jazairi hafizahullah babban malami al-shaykh abubakar jabir jazairi Allah ya masa rahama ya ce hafizahullah a lokacin bai rasu ba kenan amma yanzu allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ransa babban malami ne wanda duniya ta amfani da ilimin sa kwarai da gaske shine rubuta littafin minhajul muslim littafin minhajul muslim da ya kunshi fiqhu farkon sa kuma aqida ce da sauransu sannan akwai littafin sama na tarihin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ya sa suna hadhal habib kawai su da littafin kenan hadhal habib wannan masoyi ya kawo tarihin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ciki akwai littattafansa irin sa qilatul mu'min da sauransu yayi wallafe wallafe har yanzu duniya tana ci gaba da amfana da ilimin malam abubakar jabir jazairi malamin su babban malamin ne dr ahmad na biyu ke ya koyar da su a jami'a islamiyya Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama ya ce innal jinna haƙiƙa aljanu hatta salihina minhum hatta nagartattu daga cikin su aljanin la aqalla qadaran wa adna karama wa anqasu sharafa min al-insi min al-insani suna da ƙarancin daraja suna da ƙarancin karama suna da tauyayyen girma sama da ɗan adam ma'ana ɗan adam ya fi su إذ قرر الخالق جل وعلا كرامة الإنسان وأثبتها في قوله من سورة الإسراء ما ليتي تند الله ما أكين سركي دا كنسا دا يهل التمتن يهل الجني يا تبتر دا جرما دا مطعين تن أدم يا كما تبتر دا شيء أتكين فإن سنتكين سورة الإسراء ديتي ولقد كرمنا بني آدم الله ما أكين سركي تبس حقيقة ya kawo lamul qasbi ya kawo qad harfu taukidi yayi rantsuwa kuma ya ƙara ƙarfafawa kamar ka ce wallahi haƙiƙa tabbas karramna bani adama man karrama man mutunta man sharrafa man azzama dan adam wa hamalnahum fil barri wal bahri muka dauke su a inda yake tsandauri wal bahri da kuma inda yake kogi duk Allah maɗaukakin sarki ya ba ɗan adam mai kai ya kawo ya wataya a waɗannan gurare ɗan adam yana rayuwa akan tsandauri yakan iya shiga cikin kogi kuma ya gabatar da wasu harkoki nasa wa razaqnahum min at-tayyibati Allah maɗaukakin sarki ce muka kuma azurta su daga daɗaɗan abubuwa wa faddalnahum sannan muka fifita su haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yace ala kafirin mimman khalaqana da akan da yawa daga cikin abin da muka halitta tafdilan fifitawa to da wannan gabar wasu daga cikin malamai suke cewa ashe dan adam ba komai daga cikin halitta Allah ya falala ba kenan tunda Allah ya ce wa faddalnahum alami kathirin mun fifita dan adam akan da yawa daga cikin halittun Allah tunda aka ce da yawa ashe akwai wasu kaɗan kenan da Allah bai fifita dan adam akan su ba ina fata an fahimci istinbadin nasu ko haka wasu daga cikin malamai suka faɗa to amma dai a zahiri a haƙiƙa in ka kalli na sauran nassoshi na alkur'ani da hadisi ka tattara su za ka samu dukkanin halitta gaba ɗayansu babu halitta da take ɗan adam daraja daga cikin hujjar da malamai suke yi shine Allah maɗaukakin sarki ya tara mala'iku gaba ɗayansu iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa Allah maɗaukakin sarki ce da mala'iku duka ku yi wa annabi adam annabi adam menene ba mutum bane shine ma abul bashir din gaba ɗaya ko Allah maɗaukakin sarki ce su masa sujjada gaba ɗaya sai Allah maɗaukakin sarki ce duk mala'iku suka faɗi suka yi wa annabi Adam sujjada illa iblis sai iblis waye iblis shi kuma shi ne ma uban shaidanu kenan ina fata an fahimta to kaga ga mala'iku gawa ga, ga uban shaidanin gaba ɗaya to waɗannan daman su ne ake ƙoƙarin kwatanta su da ɗan adam ɗin to gashi na duk an ce su faɗi su wa ɗan adam sujjada ina fata an gane to kaga da su da suka yi sujjada da shi dan adam din da aka yi sujjada wani ne falala kenan wanda aka yi sujjada haka wasu daga cikin malamai suke kafa hujja da wannan ayar domin nuna dan adam shine gaba da aljanu da kuma mala'iku gaba daya malai to lam yathbut mithlu hadha at-takrimi lil janni wala fi la fi kitabin min kutubillahi irin wannan girma da matsayi da Allah ya tabbatar wa da dan adam a cikin suratul isra'i ba a sami irinsa ba da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da girman aljanu da shaidanu a cikin wani littafi daga cikin littattafan Allah maɗaukakin sarki da ya saukar tun daga kan littafin na farko da aka fara saukarwa har kan littafi na ƙarshe shine alƙur'ani babu wata aya da aka taɓa samu cewa Allah ya ce aljanu suna da wata girma suna da wani matsayi irin yadda aka ba ɗan adam shi mala ya ce wala ala lisani rasulin min rasuli min rusulihi alaihi musallatu wassalam haka nan ba a samu wata magana daga harshen wani annabi ko wani manzo daga cikin manzanin Allah da suke nuna cewa aljanu suna da irin wannan matsayin da dan adam yake da shi ba fata bayyana bizalika to da wannan ne sai bayyana annal insana haƙiƙa mutum ashrafu qadran min aljinni ya fi girma da matsayi sama da aljani wa yadullu ala zalika aiban haka nan kuma za mu fahimci girman dan adam akan aljani har yanzu شعور الجن أنفسهم بنقصانهم أمام الإنس yadda su kansa aljanin suke jin tawaya da gajiyawa da kasawa a gaban ɗan adam malai cewa dullu ala zalika annahum kanu idza sta'adha al-insu bihim تعاظموا وترفعوا لما في استئاذة الإنسان بهم من تعظيمهم وإكبارهم وهم ليسوا كذلك ما ليس هيا زام أعرف هم تجرمان أن أدم أكان الجني تيد إذن شيء أن أدم إن يني متأري دا الجنو أي من كانت أيوي أبايا da maganganun malamai da suke nuna cewa ɗan adam da an samu yana neman tsari da aljani to duk lokacin da ɗan adam ya neman tsari da aljani ta'azamu sai su ji wani girma ya hau su suna ji girman da ba su cancanta ba yanzu an ɗora musu shi wa taraffa'u su ji wata ɗaukaka ta same su lima fi isti'azatil insani bihim saboda irin neman tsari da ɗan adam yayi da su min ta'azimihim saboda ya girmama su ikbarihim ya kamba masu wa hum laysu kadhalika sun san kuma girman da aka ba su ba su kai haka ba ma'ana duk lokacin da ɗan adam ya nemi tsari da aljani sai aljani ya ji ai kansa ya kumbara wani matsayi ne da bai kai ba aka ɗauka aka bashi saboda mai saboda ya san shi mutum shi ne sama da shi amma kuma gashi yana neman tsari da shi sai ya ga a'a ashe ya kai haka to sai ya ji wani girma na musamman kamar mutum ne lokacin da duk aka zo ake masa kirari ko maroƙa suka zagaye shi suna gaya masa wasu maganganu wanda shi ya san bai kai ba amma kuma sai ya rinka ji kansa yana kumbura sai ya ji kansa yana kumbura a zahiri ya san abin da maroƙa suke gaya masa shine wani shine kaza shine kaza shine kaza da sauransu ko da bai kai ba sai ga mutum yana ji a cikin rasa cewa fa shi ma fa ba dama ne to irin wannan ne abin da ba su kai ba an yi musu saboda haka sai suke ɗaukar kansu kamar sun kai haka sai suke girmama kansu da kansu malai ce faiziduna rahakan hakan da mutane suke na neman tsari da su sai ya ƙara musu a girman kai sai ya ƙara musu a ɗagawa shi ne ayi tsogiyanan wa kufaran sai ya ƙara musu ɗagawa da kuma kafirci wa ƙala ta'ala fil hadifi anhum fi suratul jinni Allah maɗaukakin sarki ya faɗa game da labari da yake game da aljanu ya ce wa annahu kana rijalun min insi ya kasance wasu mazaje daga cikin mutane ya na bi rijalin min aljinni suna neman tsari da wasu mazaje daga cikin aljanu fa zaduhum rahakan neman tsarin da mutane suke yi da aljanu sai ƙara wa aljanu taurin kai da kafircewa da kuma cutar da mutanen a lokaci guda wa ya shaɗu li zalika aiban har yanzu kuma za mu ƙara samun shaida na cewa ɗan adam shi yake gaba da aljani annahu idza tawassala bihim insanu duk lokacin da ɗan adam yayi tawassali da wani aljani dan ya taimaka masa akan wani aiki nasa na tsafi ko na wani abu aw bi asma'i uzama'ihim ko kuma ya tawassali da sunayen wasu daga cikin manya-manyan aljanun aw aqsama bi ashrafihim ko mutum yayi rantsuwa da mafiya girma daga cikin su ajabu wa qadaw hajatahu nan da nan suka samu su aljanun sun amsa sun biya masa bukatarsa me dalili saboda an ba su an kai su matsayin da basu kai ba an kai su matsayin da basu kai ba nan da nan sai su amsa mutum sai su biya masa bukatarsa mala yace kullu zalika shu'urun minhum بالضعف والحقارة أمام ابن آدم الكريم على الله dukkanin wannan yana nuna mana yadda shi aljini yake jin gajiyawa da kasawa da kaskanci a gaban mutum wanda shi Allah maɗaukakin sarki ya riga ya karrama shi idza amana billahi ta'ala wa abadahu muwahhidan lahu fi rububiyyatihi wa ibadatihi wa asma'ihi wa sifatihi malai ce amma fa duk wannan karramawa da Allah maɗaukakin sarki yayi wa dan adam mutum yana samun girman ne da matsayin ne idza amana billahi ta'ala idan shi dan adam din fa yi imani da Allah madaukakin sarki wa abadahu ya kuma bauta wa Allah madaukakin sarki muwahhidan lahu fi rububiyyatihi yana mai kadaita Allah madaukakin sarki a cikin rububiyarsa wa ibadatihi da bautarsa wa asma'ihi wa sifatihi da sunayen Allah da siffofinsa ammal insanu biduni zalika amma in aka samu mutumin da ba ruwansa da Allah maɗaukakin sarki baya bin Allah maɗaukakin sarki ya kafirce wa Allah ko musulmi ne amma kuma baya bin dokokin Allah maɗaukakin sarki faljan wa salihul jani afdalu akramu min kuffari bani adama wa mushrikihim mala yace to aljanu su suka fi falala su suka fi girma sama da kafaran da suke cikin banu adama ko da kai dan adam ne matukar mutum ya kafirce wa Allah madaukakin sarki to musulman aljanu nagartattun aljanu sun fi shi daraja hatta a wajen Allah madaukakin sarki sai a dauko ayar da take cewa inna akramakum indallahi atqakum sai a dora ta anan wajen wanda ya fi ku girma da matsayi a wajen Allah wanda ya fi ku tsoron Allah idan aljani ya fi ka tsoron Allah ya fi ka matsayi a wajen Allah madaukakin sarki haka ka'idar take malai yace intaha maganar da aka ɗauko ta a wajen abubakar jabir da za'iri ta tike a nan wajen malam yace halil jinnu yu'dhuna nasa gaba ta gaba shine shin da gaske ne aljanu suna cutar da mutane wannan amsa ai ba ma sai an faɗa ba ko wannan abu ne da yake shahidi sosai da sosai an riga an shaida shi to amma dai malam ya kawo ne domin ya hujja qala sheku abubakar jazairi malam ya ƙara kawo maganar malam abubakar jabir jazairi yace inna azal jinni lil insi hakika cutarwar da aljanu suke wa mutane sabitun layun karo abu ne da yake tabbatacce ba inkarinsa haifu sabata zalika bidalili sam'i wa dalilil hissi yadda hakan ya tabbata ta hanyar dalili na ji da kunne da kuma dalili na ji a jiki in aka ce dalilu sam'i shine labari da aka baka kaji da kunnanka ka samu labari cewa aljani ya cutar da wani a waje kaza ya cutar da wani a waje kaza wani ma aljani ya masa kaza duk ka samu labari sannan kuma dalilin hissi shine dalilin da ka ji a jikinka ma'ana wani abin shi ya same shi ya faru da shi to kaga wannan ai laysa al-khabaru kal muayana kamar yadda larabawa suke cewa wai gani ya kori ji yanzu mutum ne shi akan kansa aljanu suka make shi ko kuma yake ganin aljanu suna buɗe masa ido ya gansu har su kayar da shi har su cutar da shi har su yi masa wani abu to kaga wannan ka zo ka ce masa aljanu ba sa cutarwa sai ya dauke ka a matsayin wani wanda ka dan fara samun matsala tunda shi ga abin ya ya tabbata a kansa to shine malai ce duk dalilan nan guda biyu da na labari da na zahiri na gaske duk ya tabbatar da cewa aljanu suna cutar da mutane wal aqalu la yuhilu hakanan hankali ma baya kora haka a hankalta ma baya kora cewa aljani zai iya cutar da mutum tunda a hankalta ma ka san cewa aljanu Allah madaukakin sarki ya ce innahum yarakum innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi iblis da shi da zuriyarsa sun kasance suna ganin yan adam ta inda shi dan adam baya iya ganin su to duk inda dan adam duk inda aka ce wani baya iya ganin wani wanda baya ganin zai iya cutar da wanda wanda yake wanda yake ganin ina fata an fahimta saboda baya baka ganin sai na harkokinsa to idan ya so zalunci tunda zuciyar dan adam da zuciyar aljani dukkaninsu akwai bangaren kirki akwai bangaren rashin kirki to idan ya so zalunci haka sai ya zalunce ka ko kuma kai masa wani abin da baka sani ba tunda ba ganin sa kake ba sai sai rama ya zalunce kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala mala yace bal yujizu huwa yuqiruhu bar ma hankali yana halatta hakan yana kuma tabbatar da shi walaula al muaqibat min al malaika allati anata Allah biha حفظ الإنسان لما نجا من الجن والشيطان من الجن والشيطان أحد أحد ما ليتي دابا المؤقبات ba. almu'aqibatu sune mala'ikun da suke kula da mutum wanda muka karanta muka karanta ayar a cikin sallah yanzu Allah madaukakin sarki ce lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah kowanne dan adam yana da almu'aqibat dukkanin mutanen da suke rayuwa a duniya da mutanen kirki da mutanen banza da kafiri da musulmi kowa yana da almu'aqibat su ne wasu mala'iku da Allah madaukakin sarki ya sanya maka da suke kula da kai shine Allah madaukakin sarki ce lahu muaqibatu min bayni yadayhi a gaba wa min khalfihi da bayan ka duk inda zaka je suna tare da kai sai Allah ya ce yahfazunahu min amrillah suna kare dan adam daga umarnin da umarnin Allah madaukakin sarki to shine ma ce da ba dan waɗannan almuaqibatin ba babu wanda daga cikin mutane da zai tsira daga sharri da cutarwa aljanu da dukkan dan adam ya shiga uku ya lalace a wajen aljanu saboda sun ta make mutane kenan sun ta buge mutane saboda su kamar da muka faɗa sinadarin halittarsu daga wuta ne suna da harara suna da zafi suna da saurin fushi da saurin hasala nan da nan za su mamake mutane to sai Allah madaukakin sarki ya tana da wasu mala'iku sai ya sa kowa a gabansa da bayansa ku dubi yawan mutanen duniya kowa akwai mala'ika ba kuma ɗaya ba ba biyu ba mu'aqibat Allah madaukakin sarki ya ce gaba da bayansa to shi sa lalle mala'ikun Allah suna da yawa tunda kowa yana da su wa ma ya'lamu junuda rabbika إلا هو ما ليس وذلك لأدم رؤية الإنسان لهم حكا زي فارني كسوى دا شيطان أدم باية إيغانوز ولقدرتهم على التحول بسرعة سنكما سوى دا يد سكي دا سور جوي واسي تنزا دا حالتا سوى وتا حالتا دوانا زي تيما كاموس وجنبي وزن إيه تتد متاني ولكون أجسامهم من اللطافة سنكما سوى دا كسن تيور جكينس جكيني مي توشي ناكا تي جكي مي توشي اللطافة شيني كمار إسكا yanzu kaga jikin mutum ba shi da taushin da zai zai iya shiga inda yake akwai akwai hajaz akwai shamaki yanzu misali ta jikin katanga ta zai mutum ya je sa kansa ya shiga cikin katanga an fahimci abin da nake nufi ba kofa ba kuma mutum ya je jingina da bango ya wuce an gane amma yanzu misalin da zan ba mu shine kamar iska kaga iska duk inda ka rarrafe window da suke cikin masallacin nan da kofofi iska ta shigo ko ba ta shigo ba za ta shigo wani lokaci sai ga dimmin rufe kofofi gaba ɗaya da window amma sai ga mana shakan numfashi ta ina muke shakan numfashi iska da take shigowa ce saboda duk iskar da mutum yake shaka ba ba oxygen ba ce oxygen yake shaka oxygen kuma daga ina take fitowa daga bishiyoyi da tsirrai ita take ba da oxygen ake shaka mu kuma sai mu fitar da carbon dioxide su kuma sai su shaka su bishiyoyin da sauransu to kaga idan aka rufe dole muna buƙatar iskar da zamu shaka wacce bishiyoyi suke ba da ita to ta ina take shigowa saboda iska a bace da take da take da surar latsafa tana da taushi ya ta iya shigowa koda inda yake mutum ba zai iya shiga ba to aljani yan uwa haka aljani haka yake shi sa Allah madaukakin sarki ce ai yana iya gudu a jikin dan adam yana iya shiga jikin dan adam ya gudana kamar yadda jini yake gudana haka nan kuma kakan iya rufe gida ko kofa ya zo ya shiga saboda yanayinsa to shi sa yana da sauki yana da saurin iya cutar da mutum saboda Allah madaukakin sarki ya masa halitta irin yadda zai iya cutar da dan adam din bi haythu la nash'uru biha wala wala wala naqsu ta yadda wala nahisu ta yadda ba ma iya jin su ba ma iya idrakin su wa min huna daga nan ne kama kana mimma la shakka fihi anna ba'd al-jinn anna ba'd al-jinn yu'dhi ba'd an-nas malai ce to daga nan ne zamu san cewa hakika yana daga cikin abin da babu shakka a cikin sa wasu daga cikin aljanu suna iya cutar da wasu daga cikin mutane imma li kaunil insanu qad ta'arraba lahum bil adha imma dai saboda shi mutun ya zalunce su ya cuce su bai sani ba fa'azahum bisabbi ma'in bisabbi ma'in ma'i harrin alaihim ta yadda shi adam din ya cutar da su ta hanyar zuba musu ko kwara musu ruwan zafi a kansu aw bi baulihi alaihim ko kuma yayi musu fitsari bai sani ba aw bi nuzulihi a ba'd manazilihim wa huwa la yash'ur ko kuma ya sauka ko ya dira a wani guri da suke zama ya taka su ko ya taka musu ‘ya'yansu ko abin da ya kama da haka wa huwa la yashuru bai sani ba fayanta ƙimuna sai su aljanin su ɗauki fansa shine intiƙami su ɗauki fansa a kansa fayi uzunahu sai su cutar da shi waɗannan abubuwan da malam ya faɗa uwa suna ɗaya daga cikin abin da aljanu suke cutar da mutane shine kai kai musu wani abu baka sani ba ka cutar da su baka sani ba tunda baka ganin su wucewa ka je sai ka haka ka tofar da yawo inda ka tofar da yawo akwai aljanu a zaune a wajen baka sani ba sai ka tofa masa yanzu kai ya zaka ji kana kana zaune dan adam dan uwan kai zai tofa maka yawo ya zaka ji to shi ma irin wannan abin da zaka ji haka shi ma zai ji ba daɗi to idan bai ba shi da haƙuri bai kai zuciyarsa nesa ba sai tashi sai cutar da kai ko kuma mata masu aiki da ruwan zafi a cikin gida ta gama aiki da ruwan zafi ta tace wani abin za ta zubar da ruwan zafin ɗagawar da za ta yi za ta kwarara sai ta kwarara akan aljani sai ta ƙona shi ko ta ƙona masa ɗa to tunda an ƙona shi shi ma zai yi me zai ɗau fansa ko mutum ya je ya fitsari irin yadda ake fitsari a ko'ina mutum ko ko'ina sai mutum ya je cire wandon sai ya fitsari to galibi irin wannan inda ake zuwa ya fitsari kan bola ne da shara matattar aljanu ce yan uwa galibi inda ake zuwa a yi wannan fitsarin mun faɗa a baya matattara aljanu ce gurin zaman su ne to da mutum ya je ya tuba wandonsa ya zauna ya fitsari bai sani ba ya fitsari akan aljanu kuma ba bismillah ba Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi kuma mutum ya je ya fitsari shikenan da mutum ya yi fitsari ya fitsari akan aljani ta za a ta za a ka je kai fitsari akan sai yarba da kai shikenan kawai sai ya dofan sa sai ya cutar da mutum ko wasu daga cikin abubuwan da mutum za ka yi baka sani ba irin kamar yara suna wasanni da sauransu wani ya duro akan akan su ko abin da ya kamata kai taka su yadda idan aka taka ka zaka ji zafi su ma idan aka taka su zafi suke ji to da zarar an taka su shikenan sai su dau fansa sai su cutar da mutum sai tsawon lokaci su ta cutar da mutum tsawon lokaci wani idan suka fara cutar da mutum sai sun ga sai sun ga ya mutu sannan sai yarwa da shi wallahi wallahi da yawa idan suka sa mutum a gaba suka fara cutar da shi sai sun kashe shi da yawa hakan takan faru za mu zo mu ji labari ma a gaba insha Allah ta'ala mala ya ce wa imma li mujarradi zulmi min ba'dihim fayu'dhuna al-insana bighairi sababin ko kuma ma haka kawai babu abin da kai musu kawai tsabar zalunci ne za su cutar da dan adam babu wani sababi shi ma hakan takan faru game yadda ka samu ma tsakanin mutane akwai wanda zuciyarsa kawai ta riga ta kekashe idan bai zalunce baya jin daɗi to su ma haka suke babu abin da aka yi masa amma kawai sai zo zalunci dan uwansa kama ya hadisu zalika bainal insani malai sai kamar yadda hakan takan faru tsakanin mutane wa akhihi tsakanin mutum da dan uwansa a mutum iz ahyanan yu'dhil insanu akhahu bi sababin khasin wani lokaci mutum yakan zalunci dan uwansa ne ko ya cutar da dan uwansa saboda wani sababi na musamman da ya masa wa ahyanan wani lokacin kuma li mujarradi zulmi kama huwa mushahadun fi nasi inda fasadi fitratihim wa da'fi imanihim wa iradatihim wa uqulihim kamar yadda yake hakan abu ne da yake an shaida shi an gani da yawa hakan takan faru lokacin da kyakkyawar fitsira salima ta mutane ta lalace to zaka samu sashin su yana zaluntar sashi yanzu mutum haka kawai zai tara hanya ran kashe mutane yanzu wanda yake kashewa me suka yi masa ba abin da suka yi masa mutum kawai ya dauki bindiga ya je shiga cikin ƙauye mutanen ƙauye da suke neman abin da za su rayu ya je ya buɗe musu ta ya karkashe su mutum ya je ya samu adda ya rinka sassara mutane haka kawai mutum ya tare ka akan hanya ya zare maka wuka ya taka maka kuma ya kwace maka wannan duk me kai masa ba abin da kai masa to yadda kaga irin wannan yana faruwa a cikin mu akwai azzalimai mutanen mutanen kawai to su ma haka akwai akwai wasu akwai irin su a cikin su haka kawai idan wani shedanin shedancin sa ya motsa ba abin da kai masa kawai sai zalunce ka sai zalunce ka to kun ga irin wannan kuma abin da zai raba ka da su shine azkar in dai kai azkar insha Allah ta'ala ba zai iya kaiwa zuwa gare ka zuwa gare ka ba koda ko da abin da ka yi masa ɗin ma ka yi masa ne ba haka kawai ba matuƙar ba da ganganci ba ne Allah ba zai bari zalunce ka ba wannan azkar ɗin da muke karantawa ‘yan uwa su ne kariya tsakaninmu da su idan za ka shiga ban ɗaki ka karanta in ka fito ka karanta in za ka shiga gida ka karanta in za ka fito daga gida ka karanta haka nan da safe ka karanta na safe idan za ka kwanta bacci ka karanta idan za ka sa kaya ka karanta duka to sai kasance kana rayuwa ka insha Allah ta'ala ba abin da zai same ka amma mutum kawai ya rinka tafiya haka kawai ba zikiri ba addu'a ba salati to rayuwarsa tana cikin haɗari saboda yana kewaye da halittun da baya ganin su kuma suna ganin sa zai iya cutar da su bai sani ba kuma za su ɗaukar sa Allah ya kiyaye mala yace a qala wa qad taqaddama hadithu sahih وجاء فيه أن الشاب الأنصاري لما طعن الجن المتمثل في المتمثل في سورة في سورة حية ما ماتت الحية حتى انتقم منه الجن وقتلوه ما ليت حديثي إن قلت يازو حديث ونن سوري متم مدينة yayin da ya sauki wannan aljani lokacin da aljanin ya juye ya koma suran maciji wannan maciji bai kai ga mutuwa ba har sai da 'yan uwansa aljanu suka ɗauki fansa suka kashe wannan saurayi famata li faurihi ya mutu da gaggawa nan da nan ya mutu shi ma saurayin kafin aljanin ya mutu shi ma ya tafi hatta qala abu sa'id al-khudri har sai da marawacin hadisin abu sa'id yake cewa lam yudra ayyuhuma kana asra'u mautan ba a sani ba wanne ne ya riga mutuwa a cikin aljanin ko kuma shi saurayin macizin ya riga mutuwa ko kuma shi matashin ne ya riga mutuwa alhayyatu amil fata shin saurayin ne ya riga mutuwa ko kuma wannan maciji ثم قال للجزائر حفظه الله sannan malam abubakar jabir da za'iri allah masa rahama ya ce wali shuhrati hadhihi haƙiƙa saboda shaharar wannan haƙiƙa ta cewa aljanu suna cutar da mutane wa taslimun nasi biha da kuma yadda mutane suka sallama suka sallama wa hadisin sun tabbatar da ita la natlubu laha iradu shawahidin ukhra yace ba mu bukatar mu koro wasu shaidun da suke tabbatar da cewa aljanu yana cutar da mutane wannan hadisin shi shi kadai ya isa hujja wa naktafi bi hadisatil ansari zamu wadatu kawai da koro hadisin wannan matashi da shi da wancan maciji da ya kashe shi ma kuma aka dauka aka dauka masa fansa fi sahih muslim wanda yake cikin sahih muslim qala al-jazairi malan malan jazairi yace wa huna nadhkuru hadisatan ukhra tammat fi baitina to sai malam abubakar jabir jazairi yake cewa anan zamu ambaci wata kissa da ta faru ya ce abin ya faru ne a gidanmu shi in ji malam abubakar jabir jaza'il ya ce zai ambaci wata ‘yar ƙaramar kisa abin ya faru ne a gidansu wanda zai ba da dalili da shaida cewa tabbas shaidanu suna cutar da mutane ya ce wa ishna alamaha wa anaina asaraha ya ce mun rayu da raɗaɗi da zafin ciwon abin da ya faru a waccan kissa ɗin ya ce innahu kana li uktun akbar akbar minni tudu'a sa'adiya ya ce na kasance ina da wata yaya ina da ‘yar uwa ita ce sama da ni sunanta sa'adiya in ji malam abubakar jabil aljazair ya ce wa kunna yauman wa nahnu sigar ya ce wata rana mun kasance muna ƙananan yara natlu'u ala natlu'u arajin tamr mun kasance muna hawa irin kan reshen dabino aka ce arajin jam'i na urjun na urjun wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun al qadim al urjun shi ne kamar irin abin da yake rike 'ya'yan dabino irin turin 'ya'yan dabino yayin da suke fito a nono guda ko dodo guda to abin da yake rike da su a cikin bishiyar kamar ka ce reshen sa haka to shine al'urjo ya ce to mun kasance mana wasa mana hawa kan bishiyar dabino mu hau reshen dabino muna ƙanana a cikin gida min asfal baiti daga ƙasan gida ila satahihi zuwa saman bishiyar dabina biwasitati hablin ta hanyar wata igiya yurbatu lahul qunu ay al urjun da aka daure ta a jikin shi wancan reshen dabino suka sami igiya suka daure ta a can reshen dabina saboda ka sai igiyar ta sauko sai wasu su hau kan bishiyar sai su rike igiyar sai wanda yake kasa ya rike igiyar sai su rinka jawo shi an fahimta irin dai abin wasan yara sai a rinka jawo shi shi ma sai ya hau kan abin nan din to suna irin wannan wasan yace wa nashabahu ila satahi sai mu jawo mutum mu jawo shi zuwa sama inda muke wa nahnu fawqahu mu kuma muna saman bishiyar fa hasala anna ukhti sa'diya jarrat habla sai abin ya faru a lokacin ita yar uwata sa'diya ita ce ta kama igiyar take ja take ja ma'ana tana hawa sama fa ba'ufat anhu saboda ka sai ta rauni ana janta sai ta rauni ta kasa iya rike igiyar ta tabbata akanta fa galabaha sai igiyar ta rinjaye ta fa waqa'at kawai sai ta faɗo an fara janta ita ba a kai ta can sama ita ba ta ƙasa saboda haka da ta saki igiyar kawai sai ta faɗo ƙasa fa waqa'at alal ardi ala ahdil jinnati kawai tana tashi faɗuwa sai ta faɗuwa ƙasa kuma akan wata akan wani aljanni aljinnatu jam'i ne na me na aljinnu ko min aljinnati wan nas saboda haka sai ta faɗo a kan wani aljanni فكأنها بوقوعها عليه آفة أذى شديدا kamar lokacin da ta faɗo masa ta cutar da shi cutarwa mai tsanani ma'ana ta cutar da shi ta faɗo a kansa ta yi masa abin da ya cutar da shi fanta kama min ha saboda haka sai ya ɗauki mataki na ɗaukar fansa a kanta ya ce sai ya rama fakana ya tiha inda naumi ha fi kulli asbu'in marratain aw thalathan aw akthara ya kasance yana zuwa a cikin baccinta a duk sati yakan zo sau biyu ko sau uku ko fiye da haka duk sati zai zo ko sau biyu ko sau uku ko fiye da haka sannan baya zo mata a farke sai tana bacci idan ya zo me yake mata shine fa yakhnuquha sai ya shaƙe ta zai shaƙe mata wuya fatarfisu fatarfisu miskina miskinatu bi rijlaiha yace za ta yi ta shure shure ta yi ta buge buge da kafarta kamar yadda ka san idan aka mutum aka shaƙe shi haka zai zo ya shaƙe mata wuya ta yi ta buge-buge tana shure-shure da kafarta wa ta ƙaribu kashatil mazbuha ta yi ta buge-buge kai ka ce akwai yadda aka yanka ce idan aka yanka akuya ka kama ta sallama ran ta fita take yi shure-shure da kafafuwanta musamman idan ba a daure ta ba saboda zafin fitar rai to haka yake zuwa ya mata ya shaƙe ta ta ta wannan buge-bugen ya ƙi sakinta wala yasrukuha illa ba'da an tusbiya ashbaha bi mayyita baya sakinta sai lokacin da ya ga ta zama kamar ta mutu ta suma gaba ɗaya ta fita daga wa'ayinta sannan sai ya sake ta mala ya ce wani takamar ratan ala lisaniha wata rana shi wannan aljanin sai magana akan harshenta musarrihan bi annahu yaf'alu biha hakaza ya bayyana cewa shi yake aikata mata haka tunda in ba haka bai aka suka san shi ne an gane sai malam ya ce shi da kansa ya magana akan harshen ta ya gaya masa cewa shi ne yake aikata mata haka kuma ya gaya masa cewa li annaha azatu yawma kaza fi makani kaza ya ba su labarin cewa kuma abin da yasa yake mata haka saboda ta cutar da shi rana kaza rana kaza ya gaya musu kuma ga abin da ta masa a waje kaza suna wannan wasa da na yaranta ta faɗo a kansa ta cutar da shi tun daga lokacin shi kuma ya ɗauki mataki sai sai ya rama wannan a bakin ta ya faɗa ya ce shi yake mata mala ya ce wa ma zala ya atiha wa yu'azzibuha bi sara'ihi wa ya atiha inda nomi faqat mala ya ce bai gushe ba yana ta zuwan mata yana ta zuwan mata yana azabtar da ita da wannan bige ta ɗin da yake ta shure-shure wa ya atiha inda naumi faqat amma yana zo mata ne a lokacin bacci kadai hatta qatalaha ba'da nahwa 10 sanawati min al'azab har sai da ya kashe ta har sai da sanadiyar mutuwa ta bayan ya kusan shekara goma sha uku ashara sanawat kusan shekara goma yana cutar da ita alladhi la yuqaqu irin cutar wadda ba za a iya daukar ta ba irin cutar wadda ba kowa zai iya jure mata ba fasara a lailatan wani dare sai ya zo ya mata irin wannan bugewar da yake mata ya shaƙe ta ala adati a bisa adati a bisa al'adar da ya saba fa ma zalat tarfisu bi rijliha bata gushe ba tana ta wannan shure shuren da kafarta wa tattaribu tana wannan make maken hatta matat har sai da ta rasu ghafara Allahu laha wa rahimaha amin mala abubakar jabir zai ce Allah ya ji kan wannan yaya tasa Allah ya mata rahama yace hadhihi alhaditha yace wannan abin da ya faru fa ishtuha wa bi aini ra'aituha yace ni na gani da ido na na rayu a lokacin da ni akai abu ba wai labari ake bashi ba shi yar uwarsa ce kuma Abubakar Jabir Jair kowa ya san shi babban malami ne mai tsoron Allah yace wa laysa mar'a kaman sami'a yace wanda ya gani ba kamar wanda ya ji bane irin dai abin nan din malam Bahaushe da yake cewa ji gani ya kori ji ko gani ya kori to shine abin da ya faɗa ce intaha zancen da aka ɗauko daga malam ya kare to yan uwa wannan shi nuna mana yawanci yawanci galibi na cutar wadda shedanu suke dan adam irin wannan ne yan uwa galibi duk wanda ya san yadda yanayin ruqiya yadda ake ruqiya in dai ka taɓa yin ruqiya ko kuma kana yi to zaka samu irin wannan cases din da yawa da yawa zaka samu idan aka yi karatu aljani ya magana galibi sai ka ya ce maka ai cutar da shi kaza aka yi masa kaza aka yi masa ko wani ma akwai yarinyar da ake wa karatu ta ce aljani da yake magana sai ce ai ba ita ce mata cutar da shi ba wai babata ce babata ce ta zuba masa ruwa ta zuba ƴaƴansa ruwan zafi shi kuma sai ɗaufan sa akan ƴarta ta akan yi haka wani lokacin saboda zalunci ba ma mutum ba ma yaran da ba ma yaran da aka shiga cikin nasa ba shine abin ba wani nasa ne can wani kuma in ya tashi bibiya yake idan ya shiga jikin ɗa idan ya halaka shi sai ya koma jikin ƙaninsa haka haka zai ta bin dangi akwai irin wannan azzaliman su kuma zaluncin nasu ya wuce Allah madaukakin sarki mana tsari da su wala yace qultu sai na ce hadha ma yusammihi ulama'u bis-sar'i wannan shine abin da malamai suke kira as-sar'u in aka ce as-sar'u shine bugewar aljanu aljanu su buge mutum ya fadi yana farfadiya ko ya kasa tafiya ko wani bangare na jikinsa ya shanye ko duk abin da irin aljanu suke wa mutum dai a fahimci cewa yana cikin wani hali na bugewar aljanu shine ake cewa as-sar'u sai malai ce amma an haqiqatihi amma game da haqiqanin menene sar'u din wa kayfiyati ilajihi da kuma yadda za a ba a yi maganin sa idan ya faru فذلك هو موضوع فصلنا القادم إن شاء الله تعالى ما لا to wannan shine maudu'in da zamu tattauna a fasalin mu na gaba insha Allah ta'ala za ku ga mun zo karshen fasalin nan ko to fasalin da zamu shiga shine fasalin da yake bayani game da as-sar'u haqiqatuhu wa ilajuhu as-sar'u haqiqanin sa tabbatuwar sa da kuma yadda ake maganin sa shine zamu zo mu ji insha Allah ta'ala a sati mai zo zamu fara karanta babu Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh